أفضل العدد تصلى به التراويح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو إحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشر ركعة وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة رواه مسلم واجتهدوا أيها المسلمون في قراءة القرآن فإنه كلام ربكم فلكم الشرف العظيم في تلاوته وعجره ولكم بالعمل به حياة طيبة والطيب الذكر ولكم بكل حرف منه عشر حسنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه قريب مجيب الدعاء الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan haka ya ku taron ‘yan uwa musulmi ine mana nasiha da ni kaina cewa mu ji tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka kuma mu gode masa cikin ni'imomi da Allah ya baza a kanmu masu yawa da kuma lokuta waɗanda suke masu matuka albarka waɗanda suke ɗauke da alkairai masu tarin yawa sannan mu gode masa cikin abin da Allah ya so a gare mu na falala da kuma karamci da Allah ya yi ma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam lallai hakika ya kamata mu san girman wannan watan da kuma dukkan sauran lokuta waɗanda suke masu albarka mu raya irin waɗannan lokutan da ayyuka na yi ma Allah biyayya sannan kuma da ƙoƙarin nisanta dukkan abin da Allah ya haramta musamman a cikin irin waɗannan lokuta masu albarka da falala ya ku bayan Allah hakika ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya lullube ku da albarka a cikin wannan wata mai tarin albarka wannan shine wata wanda ake nunnun kala daddakin ayyuka na kwarai wata ne wanda a farkonsa akwai rahama ƙarshen farkonsa shine rahama tsakiyarsa kuma gafarar ubangiji ce sannan ta kuma kantawa ne ubangiji yake yi daga azabar wuta shi ne wannan wata mai tarin albarka wanda Allah ya saukar da littafinsa na alkur'ani a cikinsa wannan littafi wanda yake da tarin haske wanda yake bayani tsakanin shiriya da abin da yake bata littafi ne wanda ke bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya kuma yake bambancewa tsakanin adalci da kuma rashin adalci a cikin wannan wata akwai wani dare guda ɗaya wanda ibada a cikin daren ya fi ibada a cikin dare dubu ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya sanya wannan wata yininsa allah ta'ala ya wajabta yin azumi a cikin yinin sannan ya sunanta ma musulmi su yi tsayuwar dare bi ma'ana su raya daren a matsayin taɗawuyi wato suna yin ibada suna komawa zuwa ga Allah wata ne mai albarka wanda duk ya shayar da mai azumi to wannan shayarwar za ta kasance masa gafara ce ga dukkan zunuban da ya aikata kuma za ta zama 'yantawa ne ya 'yanta kansa daga barin shiga wuta sannan za a ba shi lada kwatankwacin ladar da aka ba mai azumi ba tare da an rage ladan mai azumin da wani abu ba lalle hakika wannan wata ne na ramadan wanda duk ya abinci wannan watan yana mai imani yana mai fatan lada zuwa ga ubangiji an gafarta masa zunubansa gaba ɗaya waɗanda ya gabata a rayuwarsa hakanan wanda ya yi tsayuwar dare a cikin wannan watan yana mai imani yana mai fatan samun lada zuwa ga ubangijinsa aka ce an gafarta masa zunubansa wata ne wanda ake bubbuɗe ƙofofin aljanna guda takwas gaba ɗayansu ana buɗe su wata ne wanda Allah ke kulle dukkan ƙofofin guda shida wata ne wanda Allah ke kulle ƙofofin wuta guda bakwai imam al-bukhari ya ruwaito hadisi da imam muslim daga abi hurairata yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce wato wannan shine hadisul qudusi ko hadisul ilahi kamar yadda malamai suka ce annabi ne yake kaitowa daga Allah mabuwayi da daukaka Allah ya ce dukan aikin da dan adam yayi nashi ne na kansa idan yayi sallah ko yayi sadaka ko yayi dukkan aikin alkhairai to wannan kansa ya mawa amma sai Allah ya ce sai dai azumi azumi na wani wanda duk ya azumi to wannan Allah ta'ala ya ce wannan ibadar tashi ce domin shi ne kadai zai iya ba da lada ko ya iya kididdige ladan mai azumi azumi garkuwa ne wato garkuwa ne ga barin shiga wuta domin garkuwa ne ga barin yin zunubi zunubi kuma shi ke kai mutane zuwa ga wuta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan da ɗayan ku yake azumi ne ta zo to a irin wannan lokacin kaye arrafatu kada ya sadu da matarsa cikin yinin azumi kada ya yi wauta ko ya ganganci ko ya jahilci dukkan wani mutumin da ya zage shi ko ya yi masa wauta ko ya yi masa ganganci ko ya yaƙe shi to ka ce masa ni ina azumi ni ina azumi sai maza Allah ya ce ina rantsuwa da wanda numfashin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa yake warin bakin mai azumi shine yafi soyuwa a wurin Allah a bisa turaren almiski wanda yake mai tsananin kanshi manzo Allah ya ce mai azumi yana da farin ciki guda biyu farin ciki guda na farko shine mai azumi farin cikinsa na farko shine lokacin da zai buɗe baki farin cikinsa na biyu lokacin da zai haɗu da ubangijinsa farin cikinsa na farko lokacin da zai yi buɗe baki yana tattare da ni'imomi guda biyu ni'ima ta farko shine ni'imar da Allah ta'ala ya cika masa har ya kai ƙarshen azumin yanzu kuma gashi zai yi buɗe baki ni'ima ta biyu shine abinda Allah ta'ala ya bashi wanda zai buɗe baki ta hanyar halatta masa abinci da abin sha da kuma saduwa da matarsa bayan ya kai azumi amma farin ciki na faru na biyu na biyu shine farin cikin lokacin haɗuwa da ubangijinsa to mai azumi zai yi farin ciki da ni'imar da Allah ya masa tattali a cikin wannan gida wanda yake dawwaman mai gidan aminci Allah ka sa da mu a ciki a cikin sahihul bukhari lalle an karbo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin gidan aljanna akwai wata kofa wannan kofa ana ce mata rayyan babu mai shiga ta wannan kofar sai masu azumi su kadai aka ware ma wannan kofar daga zaran sun gama shiga kuma sai a kulle ta ba za a ƙara buɗe ta ga wani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'o'i guda uku Allah baya mai da su baya yana ansarsu addu'a ta farko ita ce addu'an mai azumi lokacin da yake azumi ko lokacin da yake buɗe baki ko kuma tun daga lokacin da ya ɗauki azumin idan yana ta yin addu'a za a yi ta karɓa har zuwa lokacin da zai buɗe baki saboda haka lokaci ne ‘yan uwa da ya dace mu dace mu dage mai ta addu'a musamman a irin waɗannan fitintinu da ke samun mu wannan lokaci ne mai tarin albarka da za mu koma mu roƙi Allah ya yaye mana sai manzo Allah yake cewa addu'a ta biyu ita ce addu'a shugaba wanda yake mai adalci idan yi addu'a ubangiji yana karba saboda haka ya kai mai gida a cikin gidanka idan kana yin adalci to ka roƙi Allah a irin wannan lokacin haka wanda yake a tsakanin shugabanci an ba shi rikon wani ofis na siyasa ne ko na mulki ne irin na gargajiya duka wannan lokaci ne mai matukan mahimmanci sai ka ribaci abaibai guda biyu ga falalan lokacin azumi ga kuma kasancewa ka wanda kake adalci wa jama'a idan ka yi addu'a Allah zai karba mutum na uku ko addu'a ta uku wanda Allah baya mayar da ita ita addu'ar wanda aka zalunta duk mutumin da aka zalunta idan yi addu'a maza Allah yake Allah yana tsaga addu'ar har sai ta wuce gajimarai gaba ɗaya sai a buɗe mata ƙofofin sama gaba ɗaya sai ubangiji ya ce ina rantsuwa da izzata da ɗaukaka ta wallahi sai na taimake ka ko da bayan ba kowa a duniya sai na biya maka bukatarka wato zaluncin da aka yi maka sai na karɓa maka zaluncinka saboda haka lokaci ne yan uwa mai matukan muhimmanci ga dukkan wanda aka zalunta a cikin dukiyarsa ko a cikin iyalinsa ko a cikin danginsa ko a cikin garinsu ya daga hannu ya roƙi Allah ta'ala irin wannan addu'a Allah baya mayar da ita ya ku bayan Allah mu ribaci wannan wata wanda yake mai tarin albarka ta hanyar yawan yin ibada da yin sallah da karatun ƙura'ani da kyautata ma halittu gaba ɗaya kyautata masu da dukiya kyautata masu ainihin da gangar jiki tare da yafa da haƙuri da kawaici da kau da kai a cikin irin wannan wata mai tarin albarka mu yawaita al'amura guda hudu waɗanda suke masu mahimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abaibai guda biyu daga cikin guda hudun nan ubangijinku ya yarda da su kuma ya amince musu abaibai guda biyu sune waɗanda ba kuwa wadatuwa ga barin su sai manzo Allah ya ce amma abaibai guda biyu waɗanda suke ubangijinku ya yarje muku kuma ya yarda da su shine shahadatu Allah ilaha illallah Allah ya shaida babu wani abin da za a bautata mawa sai shi ku yawaita faɗar wannan a irin wannan lokaci la ilaha illallah la ilaha illallah ku yawaita faɗa sai manzo Allah ya ce wal istighfar da kuma istighfari komawa zuwa ga Allah astaghfirullah astaghfirullah zuciyarka tana kodire da abin da kake faɗa lokacin da bakin yake faɗa sannan kuma da gaske kake ba da wasa kake yi ba wannan shine irin istighfarin da Allah ke karba ba istighfari wanda ake yi ba lokacin da zuciya ta gafara a'a mai istighfari ana bukata ya tara hankalinsa lokacin da yake istighfari sannan bayan haka zuciyarsa take hararo masa girman ubangijinsa sannan kuma bayan haka sannan ya kasance yana mai yaƙini ba yana gaffale ba sai manzo Allah ya ce amma abaibai guda biyu wanda ba ku wadatuwa ga barin su shine kuna ta roƙon Allah ya ba ku aljanna sannan kuna roƙon Allah ya tsare ku daga wuta wannan lokaci ne da bawa zai ta komawa zuwa ga Allah yana kuka yana rusunawa ya ku bayan Allah ku kiyaye azumin ku daga dukkan abin da zai nakasa shi ko ya warware azumin ma ga baki daya ku kiyaye azumin ku daga ainihin wasa da wargi ko arrafasu ko saduwa da iyali ko abin da zai kai ka wato ka sadu da su muqaddimatul jima'a kamar wasa kamar yawan kallo kamar tuntuntuni duka waɗannan abaibai ne waɗanda ke rage azumi suna rage kaifin azumi da cika da kamala da batsewarsa idan ko ya kai ga mutum har ya sadu da matarsa to wannan kuma azumi ya kare shi yasa malamai suka ce ku kiyaye dukkan wani abu wanda yake na wasa da magana wadda take ta ƙarya da aiki wanda yake na ƙarya da dukkan wata magana ko wani aiki wanda yake ba daidai ba ku kiyaye lalle hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda bai bar magana ƙarya ba bai bar aiki da magana ƙarya ba bai bar jahilci da wauta da kasassaba da sakin baki ba to wannan kan ba ruwan Allah da rashin cinsa ba ruwan Allah da rashin shansa so da yawa masu azumi da yawa da yawa ba su da komai a cikin lada azuminsu sai dai tsananin yunwa da kishi da suka sha amma wajen Allah ba su da lada ku nisanci dukkan abin da yake zai karire azumin ku ko ya raunana shi kamar ƙarya kamar alfasha kamar algish kamar ha'inci ku nisanci da mutane ku nisanci annabimanci ku nisanci kaɗe-kaɗe da raye-raye waɗanda suke na haramun kuranci ku nisanci dukkan kallon filafilai waɗanda suke babu alkhairin duniya wala alkhairin lahira a cikinsu musamman a cikin wannan wata mai tarin albarka ku nisanci kallace-kallace na wasan bol wanda babu alkhairin duniya ballanta na lahira a cikinsa a cikin daren ramadan wanda Allah ke karɓar tuba bayi kuma musamman cikin wannan kwanaki waɗanda aka ce gafara Allah ne a ciki a cikin irin wannan dare raki ne za ka ga bayan Allah sun taru suna kallon bo sun kashe awa ɗaya awa biyu tun karfe tara mutum yana zaune yana kallon bol a sinima a cikin watan ramadan har karfe sha ɗaya na dare wannan wani irin gafala ce wadda ta kai wannan wani irin lalacewa ne wanda ya kai wannan wani irin tozartar da lokaci ne da ya kai wannan lokaci wanda yake mai albarka wanda baka da tabbas za ka iya dawowa rayuwarka za ta iya kai wata shekara a cikin irin wannan watan ka tuna 'yan uwanka mana waɗanda ba da tare kuke zaune da su a cikin irin wannan lokaci yau da za ka tona kaburrukansu babu ko ƙashinsu ba za ka gani ba ashe ba za ka yi tunani ba ya ɗan uwa ka sani duk lokacin da ya wuce ba zai dawo ba ku nisanci kaɗe-kaɗe da wake-wake ta hanyar aiki ko ta hanyar saurare ku sani cewa hakika waɗannan suna daga cikin al'amura da suke tauye ladan mai azumi wani lokaci ma ya tashi babu ladan gabaki ɗaya ku ƙarfafi azuminku cikin yin abin da Allah ya wajabta maku da abin da manzan Allah ya sunanta maku kamar yin sallah a kan lokacinta bayar da ita a cikin jam'i ba ka kwanta kai ta bacci ba sai an gama ka tashi kai kai kadai ku tashi ku rika yi ma junanku nasiha da umarni da kyakkyawan aiki da hani daga aikata mummunan aiki lalle hakika ku sani hikimar da ta sa Allah ya wajabta mana azumi shine ubangiji ya wajabta shi don mu samu takawa da tsoron Allah Allah yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani hakika an wajabta muku azumin Ramadan kamar yadda aka wajabta shi gabaninku manufar ita ce domin ku samu takawa za ka samu takawa idan kana yin azumi ne tare da kiyaye dokokin Allah ba da kallace-kallace ba da sauraron kaɗe-kaɗe marasa amfani a duniya da kuma lahira ya ku bayan Allah ku ainihin karfafi azumin watan ramadan ɗin nan ku tashi ku yi salloli a cikin dare manzan Allah ya ce duk wanda ya yi azumin nan yana mai imani an gafarta masa abin da ya gabatar na zunubi ku sani cewa yana daga cikin abin da aka sunanta wa mutane shine sallah ta tarawihi a cikin wannan wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda zai ya tsaya yayin sallar tarawihi tare da liman har aka kare bai tafi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a rubuta masa lada kamar ya sallaci daren ne gaba daya ya ku bayin Allah ku sani cewa hakika hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi falalar abin da ya sallata a cikin sallarsa ta tarawihi shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a goma sha ɗaya kamar yadda Aisha ta ruwaito cewa manzon Allah ya kasance bai karawa kuma bai ragewa a cikin Ramadan ko a wajen Ramadan in dai sallar dare ne yana yin raka'o'i guda goma sha ɗaya in Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah ya kasance yana yin sallar dare yana yin raka'o'i goma sha uku sai malamai suka ce to ya za a yi a haɗa da wancan da wannan wancan ta ce raka a sha ɗaya wannan ya ce raka a sha uku sai aka ce a hadisin aisha bai lissafa da raka a talfajiri ba domin ita raka a talfajiri a gida manzon Allah yake yin ta sallallahu alaihi wasallam so in ka haɗa ya zama sha uku kenan kamar yadda hadisin abdullahi dan abbas shi ya lissafa da raka a talfajir wato raka'o'in nan guda biyu da ake yi bayan fita alfijir shi yasa ruwayarsa ta ce sha uku aisha kuma bata lissafa da raka a talfajir ba saboda ita tana ganin raka a talfajir ba ta a cikin sallolin dare shi yasa sai ta lissafa iya waɗanda ake yi da daddare shi kuma abdullahi sai suka zama sha ɗaya shi kuma abdullahi ɗan abbas ya yi lissafi ne da iya sallolin da yake yi a gida kuma a cikin wato dare sai ya ba da lissafi ya zama guda goma sha uku bacin karo da juna ku jaddada ya ku ‘yan uwa musulmi ku yi ijtihadi da zukatanku cikin karanta littafin Allah ku sani littafin Allah maganar ubangijinku ne a cikin wannan littafi akwai ɗaukaka da daraja a gare ku cikin yin tilawarsa da kuma lada wadda take mai yawan gaske lalle ku sani a cikin yin aiki da ƙur'ani akwai rayuwa wadda take mai daɗi da kuma ainihin zuciya wadda take mai nagarta lalle ku sani kuna da lada a cikin kowane harafi da kuka karanta guda ɗaya Allah zai ba ku lada goma a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah yana cewa alif lam ra wannan littafi ne wanda Allah ta'ala ya sauke maka ya kai wannan annabi menene masu manufar da ta sa ya sauke littafin sai Allah ya ce don ka fitar da mutane daga cikin dufai na kafirci da zalunci da annabimanci da fasikanci ka fitar da su daga dukkan wani duhu wanda yake na kafirci zuwa hasken imani guda ɗaya amma wannan zai yiwu ne kawai da yadda ubangiji da izininsa za ka shiryar da su zuwa ga tafarki wanda yake na al'aziz mabuwayi alhamidi kuma wanda yake godajje shine tafarkin Allah wato tafarkin musulunci shi Allah nan da za a shiryar da ‘yan adam a bisa tafarkinsa shi ne wannan Allah wanda ya halicci sammai guda bakwai da abin da ke cikinsu kuma ya halicci ƙasai guda bakwai lallai azaba ta tabbata kan kafirai daga wannan yini wanda yake mai tsanani shi ne yinin ranar tashi kiyama suwa ne ne waɗannan sai Allah ya ce su ne waɗanda suka fifita rayuwar duniya akan rayuwar lahira duk tunaninsu kawai ya tsaya akan lamarin duniya in an yi maganar lahira ba sa ko kusa da ita ba sa bukatar ta kuma ba sa tunanin a yi maganar ta Allah ya ce bayan haka kuma suna kautar da mutane daga tafarki madaidaici suna bukatar tafarkin Allah ya tafi a karkace Allah ya ce waɗannan suna da azaba waɗannan su ne ke a kan wato waɗannan su ne ke a kan ɓata ɓata wanda yake mai nisa ya ku bayan Allah mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a irin wannan lokaci kuma a irin wannan wato a irin wannan rana ta juma'a lalle yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kawo sauki ga dukkan damuwa yana warkar da dukkan cuta da ta samu zuciya sannan kuma ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana saukar da rahamarsa ga dukkan mutanen da suke yawan salati ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam ku sani Allah ya umurce mu da cewa mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa Allah da mala'ikunsa suna salati ga wannan annabi ya ku waɗanda kuka yi imani ku yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اعففنا يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بكيد أو سوء أو مكر اللهم اجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم أهلك من كان في هلاكه سلاه للإسلام والمسلمين اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين وتب علينا يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله